العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu yan uwa masu daraja masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau juma'a ce kuma bakwai daidai ga watan ramadan shekara ta dubu da da arba'in shida bayan hijira ta manzonmu daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma cikin baka ranar bakwai ne ga watan ainihin uku wato watan maris ko march ko kuma azar a shekara ta ainihin 2025 to kafin mu je ga tafsirin akwai kila bukata ta yi kira a cikin gaggawa zuwa ga duk wanda yake da hali zidin sahaba na bukatar samar da kawo abinci na iftar ga 'yan uwa a wannan wuri namu baraka in kaji wannan sanarwa ya kamata na faɗa a kan mimbari don saƙon ya kai nan ɗin ma zai kai da don allah da wanda ke da hali ya sanya mu cikin inda ake kawo mana iftar alhamdulahi kamfanin buwa ko suna wannan kokarin muna kuma godiya allah ya kara ma arzikin albarka saboda lalle muna bukatar ake kawo mana abincin iftar domin wanda ya ba mai azumi abinci yana da ladan shi ba tare da ya rage masa ladan komai ba haka wannan sako ya kai nesa maza da mata wannan ba karamin aikin alkhairi ba ne Allah ya datar da mu ina tambayoyin mu sannan kafin tambayoyin duk shekara dama mukan ce muna da kwamiti na tafsir to Allah cikin ikonsa ba mu samu mun sanar da kwamitin ba a yau nake kaddamar da shi wannan kwamiti na tafsiri wanda aikin shi shine taimaka wajen ganin tafsiri ya tafi salin alin kuma a taimaka wajen tsara mai 'yan uwa wajen aji abin hawansu kuma 'yan agaji kwarai suna aikin nan sosai Allah ya saka musu alkhairi sannan kuma abu ne muhimmi ko da Allah ya kaddara ne bana na tafiya misali duk wanda zai zo yi tafsirin a bashi da haɗin kan da ya kamata yadda duk ake da matun a baya to shi wannan sabon kwamiti na tafsiri muna da ainihin a dr garba mai al'amin medical center a matsayin jagoran shi wannan kwamiti allah ya kara mai lafiya ya ba shi kuma taufiki wajen kokarin sauki wannan nauyi domin aikin alkhairi irin wannan duk mutum zai sha'awa ya jagorance shi a kuma yi da shi sannan akwai alhaji ali indabo yana cikin 'yan kwamitin tafsiri na masjidin sahaba wato a kowane lokaci musamman idan ramadan ya zo sannan akwai alhaji na Allah yana ciki sannan akwai alhaji yunus ahmad aslam to a sudani yana ciki sannan kuma akwai shi aminu adam aliyu a matsayin sakatarinsu sauran membobin sunansu da bai zo ba za a sake karawa aikinsu dai kenan za a fito da abin da ake kira terms of reference amma na faɗi muhimman abubuwa ɗin sauraka idan shugaban kwamitin tafsiri ce e ya kamata a tafuri kaza kai tsaye can a yi biyayya musulunci shine sarkin tsari ko mai tafi a tsare yadda ya kamata allah ya datar da mu ya yi mana muwafaka ina tambayoyin mu
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kike cewa malam Allah ya kara azaka da basira. Amin. Malam an yi ruba akan salati wa annabi salati sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa to malam idan nace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ko nace Allahumma salli ala sayyidina ala Muhammadin wa sallim idan nayi wannan malam yayi to ai hudubar ba wai ta takaita akan salati bane na'am salati ne ma tunda ai magana aka yi hanyoyi nawa na ambata wajen biyar ko shida waɗanda a dalilinsu Allah zai maka salati to sai muka fara da salatin da Allah da kanshi yayi ma annabi shi muka karanto aya ta 56 a cikin sura 33 suratu al-ahzab inda Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wannan ayar da muka janyo kira Allah da mala'iku suna ma annabi salati magana ba ta wasa bace fa to ya kodan da suka yi imani ku yi salati gare shi ku kuma roƙi Allah ya aminta shi amintawa to ban faɗi abubuwa da ke jin Allah ya maka salati sahun gaba annabi ya ce salasana ya cewa ‘yan sahun gaba Allah na musu salati malam da wanda duk in aka yi sallah ya zauna kowace sallah kaɗan zauna ko da minti goma ne ba da an yi but ka fita ba in kaɗan zauna kaɗan to wannan zaman malakukan ce Allahu magfir warhamhu Allah kai musu gafara ka yafe musu daga ciki akwai kamar da na faɗa idan ka ga sahu a gaba akwai wuri da ba mutane kai tattake ka je ka cike sahun gaba daga ciki akwai wato fara sahu ɓangaren dama in ya tabbata hadisi mala'iku na yi ma 'yan sahu ɓangaren dama salati tare da cewa liman bin shi ake amma sai kaɗan jirga ɓangaren dama wannan na ƙara haske ne kan asalin ƙundun ita tambayar to amma dangane da tambayar ka ko za ka iya cewa allahumma salli ala muhammadin sayyidina musallim wasu suna magana cewa kalmar sayyidina ba ta zo cikin asalin karantarwa wasu suka ce to annabi ba shugaba ba don ya ce ana sayyidu waladi adam ni ne shugaban duk wani ɗan adam ko kafiri ne sai dai ya ƙi bisa taurin kai so a fahimtar mu don kace sayyid na anan ba zai zama da wata matsala ba insha Allah ta baraka wa ta'ala ina tambayar kenan ko yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam Allah ya saka Allah ya ke cewa mai azumi idan ya yi amfani da ya mutuncin azuminsa
rob ko mantalita ko aboniki duk abin nan da ake shafawa saboda kawar da raɗaɗi ko abin nan da ake shaƙa da ake cewa inhaler hai ba su ɓata azumi bidalil ba abinci ba ne an gane ko wannan amsa ke na takaice na ɗauka ko akwai wanda zai tambaya kan hukuncin tara yawo a baki in ya taru sai mutum ya haɗe malamin sai magana kan wannan sosai tamatun da ba a tambaya ba kila amsa sai daga baya ke ko to shekhin malami abdulsalam shuwai'ir cikin fitattun malaman alfiqhul muqaran comparative fiqh da ya sukuwa a fagen karatu sai yake nuna inda magabata ke cewa ai shi yawu a baka yake akwai mutum da baya haɗa yau ai babu shi to amma matsala ita ce idan ka tara shi a baka ya cika sannan sai ka haɗe shi wasu sun tafi akan azumi ya ɓaci amma magana ta yi nauyi magana mafi rinjaye azumi bai ɓaci ba abinda da ya tabbatar da ɓaci mutum ya yi kaki na majina ga ta a baka kuma ya sai haɗe haka wannan ƙazami ne to in wannan ne mutum ya yi tonan azumi ke da matsala kamar wanda ya kakaro amai ne da gangar misali Allah sa dace wa alaikum salam
ya halatta na yi addu'a idan na kewa annabi ziyara sallallahu alaihi wasallam ito idan mutum ya je madina Allah ya kai mu ina so a sani ziyara madina na da ladubba e farko idan mutum zai je madina ya tsarkake niyya zai je ne ya kai ziyara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dai kenan kuma ana so ya shiga target number 1 shine babu salam don hatta sunan kofar kenan babu salam titin da ke da alaƙa ma da wato ƙobra ana kiransa assalam way a madina so ka shiga ainihin masallacin ta wannan gate din cikin kaskantar da kai kana mai tunanin zunubanka Allah ya gafarta maka alkhari Allah ya baka ka shiga kuma da kafar dama ka ce bismillah wassalat wassalam ala rasulullah rabbi gfirli waftali abubuwa rahmatik sannan ka yi sallar na fila raka a biyu gaisuwar masallaci sannan in ka samu dama ka je rauda ka yi na fila rauda ga ta tsakanin mimbari da ainihin ɗakin matashi na aisha ya ce dausayin aljanna ne wurin karka so ka gani da mutane ke turmutsutsi wurin hatta kai yanzu a intanet ma mutum ke application saboda jama'a ta yawa sai kayayyanki abin nan tukun idan ka samu access ta hanyar wata manhajar da suke kira annusu suna tsare-tsare mata akwai nasu lokacin shiga rauwa sai dai ba a ba su dama su je kabari misali na baƙi ana ɗaukunku daki-daki ne da sannan sai ka je ka yi gaisuwa a kabarin shi sallallahu alaihi wasallam gashi nan sun rubuta huna assalam ala rasul a nan ne ake gaisuwa ga manzan Allah idan ka kare sai kuma sai na wane ne abubakar sannan sai umar to tambayar ka idan mutum ya ji mai zai ce assalamu alaika ya rasulallah ko wannan ka faɗa ya yi wasu kan ƙara da ashadu annaka ballaktar risala وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادي حتى أتاك اليقين gaisuwa ka zo to in za ka yi addu'a kuwa mafi alkhairi ka koma ka juya kalli alƙibla don ka guji birbishin shirka karin annabin ka ke roƙo wanda ya hana wannan ya ce allah karka sa kabari na gunki a wurin roƙo manta da yan bida in sun bida su ta da su bida ai mai amfanin ta misali ka yi gaisuwa illa iyaka kana iya tawassuli da wannan ainihin ziyarar da kai ka fuskanci alƙibla ka roƙi Allah duk albarkatan da kake roƙo na duniya da lafiya aka ji tana cewa ya manzon Allah wallahi na taho da bukatu da yawa na roƙon ka ba wuce la ya jo sai zama ainihin shirk wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah sannan sai ka ji sannan Abubakar kai mai Umar shi ma kai mai Ibn Umar in yazo yakan ce assalamu alayka ya abati in yazo gun sai na Umar kai ya abati ya yi mai salami ya ce an ya babana na fata an gane ko Allah ka ba mu ikon zuwa madina ka ba mu ikon kyale duba ɗin na alaikum salam kaif yaqini kamar yaqini to ai kalmar yaƙin da farko tukun yaƙini in za mu fassara da hausa tana nufin sakankancewa na da yaƙini wani musulmi ne misali na da yaƙini wani ɗalibi ne wani kake nufi ne mana karkai shakka yaƙini wani abu ne da ke zama a zuci wanda ke haifar da amincewa to ya kasu gida uku akwai ilmul yaqin ko ba haka ba ina ne inna Allah ce ilmul yaqin zan takafur ina daidai wurin hmm alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmul yaqin ta kaga na farko kenan ilmal yaqin misali idan ka ce kundila a kano take to a wannan yaqini ne wanda bai taba sanin kundila yana da ilimin haka to wannan ilimin da yake da shi cewa a kano take wannan ana kiran shi ilmul yaqin amma ranar sai Allah ya kawo shi kano zai je mai digiri sai bai tana aka ce to kaga unguwar kundila kenan wannan ana kiransa ko mai ainul yaqin ran da ya zauna a unguwan nan ya zama haƙul yaƙin kun gane? to kaga ‘yan wuta a uzbila za a tambaye su a ce masu lakakun fi saƙar قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم حتى أتانا اليقين tunan wani yaƙini ne za a tambaye su mai shigar da kuta sai wallahi ba ma sallah ba ma ciyar da abinci muna kutsawa cikin barna shine na khudma alkhair kuma kiyama mun ce ƙarya ce sai suka ce muna kan wannan hali hatta a tanal har ya ƙini ya zo mana to ya ƙini ana mutuwa a kemfi don ya ƙini mutuwa ita ce kankat to wannan ya ƙini a cikin suratul muddathir a nan wurin ɗaya take da ya ƙini da ke cikin suratu alhijir ɗaya 99 wa'abudu rabbaka hatta ya atiyaka liyaƙini bauta ma Allah har yake ne zo maka an gane ko sannan kuma tai akwai kuma ɗaya yaqini a cikin sura mai lamba 56 suratul waqi'a ne Allah ya ce a karkashin ta ne Allah ta'ala ya ce inna hadha lahu haqqul yaqin fasabbihu kal azim wannan yaqinin ba ana nufin mutuwa bane kenan yaqini na da ainihin matakai uku akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haƙul yaƙi to ita mutuwa ita ce mai haƙul yaƙi ai wallah saboda mutuwa labarin da kake ji muke ji muna da ilimi wanda zai mutu ka gan shi ainul yaƙi ran da ta zo kan mutum haƙul yaƙi Allah ka ba mu sa'a shi kenan Allah samu da ce malam bismillah iqra a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش الآية wanda ita ce aya mai lamba 54 cikin wannan tsora mai lamba bakwai Allah ta'ala ya ce inna rabbakumullahu lalle ubangijinku fa shine Allah allazi wanda khalaqas samawati ya halicci sammai wal arda da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al-arsh sannan Allah ya daidaita akan gadon al'arshi daidaituwa wadda ta dace da girman shi da burin kasar matsayin shi wanda babu takyifi da ta'tili da kaza kaza misali arabtum alistiwa ba ainihin istaula bane masu fasar istiwa'i da cewa wai istawa bashirun alal iraqi min ghairi saifin wala damin muhraqi wannan fasara ce ta bid'a ba haka bane alistiwa an tambayi imamuna malik aka ce mene alistiwa yace eh daidaituwa ya yi ma'alum kowa ya sani ka zauna akwai da ra'ayi ka daidaita ina daidaita ka zauna a mota ka ji daidai eh in dai wannan daidaito mun san shi amma na ubangiji ba mu sani imani da shi wajibi ne tambayar kwakwa bid'a ne sai ce ku fitar da shi ina jin dan bid'a ne akhriju lokacin ba sa tolerating bid'a imam al-albani ke cewa yanzu inda wani zai faɗa irin wannan magana mutum ya zo da irin ya ce akhrijuhu sai shi baka da hikima shugaban masu hikima kuma abin da yake saboda toshe kofar kada kawo mu addini wasa haraftun suraka Allah shine wanda ya halicci sama da ƙasa a cikin kwanaki shida ya kuma daidaita alal arsh istiwa'an yaliqu bi jalalihi wa 'azamati sultanihi jalla fi ula yughshil layla an-nahar Allah shine wanda yughshil layla ka duba maf'uli ne guda biyu domin ghasha yaghshi wato kace yughashi ko yughshi aghsha yughshi Allah shine wanda yake lullube dare da rana yushin lailan nahar dare na nan sai Allah ya kawo yini sai yinin ya kore ranar ka nemi duhu ka rasa kenan kaga Allah ya rufe dare a dalilin kawo rana haka ita ma ranar shine inna fi ikhtilafil layli wan nahar sabanin dare da wake wannan yatlubuhu hasitha sai ka iske daren na farautar yini cikin sauri yanzu misali a yi ne muke ko dare to amma hasken da muke da shi wajajen karfe goma sha biyu na rana akwai shi yanzu tumina ne ke farautan ita rana yanzu shi ne ya tulubu wa hasaifa kamar da ce kai rana lokacin kayi tashi ka bani kuma tun da ka zo duniya haka wannan tsarin ne ka taɓa ganin canji ya allah ayar na jan hankalinmu ne mu ƙara sadura game da shanin ubangiji aya ce inda ɗan adam za a bashi da wannan tsarin haida a rikici ba ka taɓa samun ranar da za a ce yau ba a samu rana ba ba a samu ne ba ya tulubuhu hafisa ainihin daren na farautar ranar cikin gaggawa haka ita ma ranar ke farautar dare kowanne da lokacinta an gane ko lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala sabqa wa kullun fi falakin yasbu kowa a cikin ainihin orbit din shi ke tafi kabanci a dunkule ma'anar ainihin aya din wannan shine malamai ke cewa wato al-istidlalu bil ayatil kauniyya li tahqiq al-iman bil ayati ash-shar'iyyah mutum ya kalli ayoyi na halitta saboda ƙarfafa ainihin ayoyi da ke haɓaka imani a cikin zuciyar mutum sannan kuma sai Allah ta'ala ce ne wa shamsa wal qamara musakharatin bi amrihi ga rana ga wata dukkaninsu Allah da kuma taurari ko musakharatin horarru ne mana Allah ya hore su daga sakhara yusakhiru taskhira rana da wata ita rana dalilin rana ce wata dalilin dare ne mai mana wannan hausar rana da ke samaniya ita ce adoration rana rana irin ta yi ne domin kakan yi itilakin kalmar rana amma kana nufin rana ne ta yi ne ba rana mai haske a sama kakan ce yau da rana ka zo ranar sama kuku ranar ranar sati ranar sati ranar asabar muka ɗauki azumin bana aka aka yi ranar litinin muka ɗauki azumin 2024 tuna 11 ga maci to kaga misali rana a nan duk bahaushe ya fahimci ba kana nufin ranar amma ita ranar ita ce dalilin rana kuma aiki kun gane hausar ku ranar samaniya mai kyallarawa da haskakawa ita ce adireshin rana don babu ita sa shiga cikin duhu to shi kuma wata shi ne dalilin matalla dukkaninsu kuma wa kullum fi falakin yasu kowanne yana da ainihin gidansa da yake ninkaya wannan zai kai ga magana shin wanne ne ke riga wani dare ne ko rana ke riga wani wannan kuma fili ne na an tattaunawa mai faɗin gaske wanda kila zai ɗince mu lokaci fanye sauraka allah ya hura rana da wata wanda juma musakhara an gane ga kuma ainihin taurari waɗanda suke an hore su an nujum jirmin min al'ajiramis sama'iyya suna cikin abin da suke kira celestial bodies celestial karikitai na samaniya taurari na da aiki iri uku taurari aikinsu na farko yi masamaniya ado walaƙar zayyana sama'ar duniya bi masami kenan beautification yi masamaniya sannan waje alna rujumar lishiyar aikinsu na biyu akan jefi miyagun shaidanu da su an gane ko yadda aljanu suke faɗi ya ji lahu shihabar rasada shine bantarma wannan abin da ake kira comet tauraruwa mai jela sannan daga cikin aikin tauraro kutare na uku shine mai wabin najmi hum yahtadun daidai wurin idan mutum ya san ilimin taurari ba wai astrology ba astronomy an gane to mutum zai iya fahimtar ya wannan tauraruwar takan fito a alƙibla ne ya samu damar sana inda zai bauta ma ubangiji komai da ka gani akwai dalili to allah ta'ala ya ce da rana da wata da taurari musakharatin duk horarru ne bi amrihi da ainihin umarnin allah kalmar amru a ƙur'ani ko a arabiya za ka ce kan zo a ma'ana biyu akwai amru mai jam'in umuru akwai amru mai jam'in awamiru misali idan ka ce ja a amurul amiri na khuruja ilal bustan amri na sarki ya zo a kan dun muje gona to kalmar amur anan yana nufin menene command to menene jam'in command amru sai ka ce awamiru kama an ce nuzul ma min sama amrun min umurillah zai dauki biyu daga cikin al'amuran ubangiji ne wannan jami'in shine umuru a lokaci guda kuma amru domin Allah ne bada umarnin ruwan ya sauko ai haraftum to anan da Allah ta'ala ya ce da rana da wata da dukkan su an hore su da amr da amri na ubangiji umarnin sa ne domin cewa kun fakan saboda ka umarni Allah ya ba rana da wata da taurari domin su ma kayan halittar ubangiji ƙarƙashin mulkinsa da kuma sai ɗin shi ne suke juya komai da komai na fada kun fahimta ala faɗa kika ji ala faɗa kika ji ma'ana ku saurara suka ce ala harfu tambayi lahul khalqu wal amru halitta dai ta Allah ce umarni na Allah ne ma'ana shi ke da halitta lahu aljarwar majaruwa an gane ko wannan ainihin ha'un ha babba ɗin nan fi mahalar jar bil idmar domin kuwa takaddirin shi ala lillahi khal kenan wannan hakuri na wakiltan wato sunan Allah ne don ya ce lahu to ita wannan lamun tana mai take fa'idantarwa lamun ikhtisas ne غلام الملك دك نفسه يعني الله هو المختص بالخلق والامر الله شيني wanda yake banta da yayi halitta da kuma umarni to amma a arabiya idan nace khalaqan najjaru almindadata ko khalaqan najjarul kursiyya an yi daidai kafinta ya halicci kujera ya halatta ya halatta ya halatta to ma wani irin halitta ne ai ba irin na Allah ba ne domin hakikanin halitta na ubangiji shine al'ijadu min al'adam samarwa daga rashi sauraka idan ka ce ainihin kafinta halakar na jasim tuna ai luga ka faɗa kawai domin ita bishiyar da shi kafinta ya sassaƙo wa ya halice ta ruwan da ya sauko bishiyar ta sha ta girma wa ya saukar yan ilimin botany sukan ce photosynthesis ko ba haka ba inda wato shuka ke producing abin ta hanyar chlorophyll shi wannan abincin a photosynthesis wane ne ya haifar da ilimin photosynthesis kuma mene ne misali wane ne a shi kenan ko ka ce annajar halakal kursi wannan kawai abu ne ka faɗe shi ramzi amma haƙiƙanin halitta ala lahul khalqu wal amr haƙiƙanin halitta na Allah ne arabtum haka kuma umarni wanda umarnin shi dole ne a bi ko an ki ko an so ai sai Allah ya umarnin nan ko dai wanda Allah ta'ala ce yi kaza wanda yake shikenan ya kafirce ma umarnin ko kuma a umarnin shi na nan na yawo a jikinka dole ka bi duk kafirin duk kafircin kafiri dole ya bacci to umarnin waye bacci ya ki mana duk kafircin kafiri sai ya ji yunwa wa ya halarci yunwa wa ya aiko ta ɗaya daga cikin sojojin ubangiji so ka fahimci umarnin ubangiji abu ne mai matukar faɗin gaske ko kafiri kafin zai ga cewa dole yana bin dokar ubangiji yau bishiya ma idan allah ya koro iska kaga tana rangaji yadda mawaƙi ke cewa wana tazzukal arsani ma saratibuha in ji mai alfazazi ya'ani sai ka iske bishiya tana rangaji a dalilin iska Allah ya kowata malam ala lahul khalq wal ku tsaya ku ji halitta tashi sai wal amr cikakken umarni na shi can sai bace dauke umarnin ubangiji dokar su ce can sai ka je mu can sai ka je ka da lafiya can ka ji baka da lafiya duk ɗan adam zai gamu da abu takwas a rayuwar kowaye duk suna cikin al'amur na ubangiji samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya sururun wa huzunun wa ijtima'un wa minane wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqumun wa afiya duk mutum sai ya gamu da abu takwas a rayuwa farin ciki bakin ciki haduwa rabuwa kunci sauki lafiya ciwo haka rayuwar take duk sun shi karkashin ala lahul khalqu wal amr kuna fahimtar sabon da kyau barin ba da wani misali kafin mu dora don Allah me yasa idan mutum ya mutu shin mutum yana da rai ne ya fi nauyi ko yana gawa ne ya fi nauyi yana gawa wannan ya tabbata a kimiyyance to to me yasa idan ya mutu misali yake kuma tasowa a sama kuma ga nauyi amma kwandala ita kuma sai ta nutse ba ta tasowa wannan abin tambaya ne kawai gwari-gwari la'alla masana su suka san zurfin abu da misali kawai saƙon da nake nema a wurin kawai ka bar shi tsarin halittar Allah ne duk wani analysis ɗinka duka ƙare sir na gome duka sallama ma Allah kan ikonsa zama lafiya in ka ce za ka bi kwakwa galileo na galilei ɗin ya tsaye shi ya kawo ala ku tsaya lahul khalqu wal amr Allah shi ke da wato ainihin halitta da kuma ainihin mai ba da umarni tabarakallahu rabbul alamin Allah ubangijin halitta tabaraka suka ce tabaraka dama sultanuhu wa azuma sha'anuhu wa takafar khairatu haka malamai suka fassara mana tun aso ma'ana ubangiji albarkarsa ta yawaita alkhairansa babu iyaka jalla fi'ula aya ta gaba ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ادعوا ربكم تضرعا وخفية كروكي أبنججنكو تضرعا هذا حال من ادعوا كروكي أبنججي تضرعا كنا مسكن كندكي وخفية بس يكون يقاقل يكون يهربوا أين جن شين خفية umar ya ce innaka la tad'u asam ya Allah sai kai ba kana kiran kurma bane to shine zaka mamaki kaga misali mutum an je harami kaga wani yana ta harbowa ya ubangiji wallahi na ya akhi karim Allah ya ji ka ku roki ubangijin ku tadarruan kuna musu kaskantar da kai wa khufiya ku sassauta muryarku izna da rabu nida'an safiya khufiyatan kuma zai dauka cikin dare ka tashi kana hawaye sharkaba sharkaba kana kukan zunubanka kana kwaɗayin ramar ubangijinka kana tsoron makomarka ɗan za ka yi bankwana da duniya a kaka ɗakin tsammani sauraka wannan aya tana karantar da mu wato salo da tsari ne innahu shi ubangiji la yuhibbul mu'tadin baya son ɗan shishigi yana daga cikin shishigi a addu'a ka roki abin da ka san Allah ba zai baka ba kila ka ce a akwai abin da Allah bayan ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir sai muka ce amma ka fahimci abin da ake nufi yanzu ka roƙi Allah ka ce kana son ka zama samaniya to zama samaniya ba shay'un ba to ya ce kuma ala kulli shay sai ka roƙi wannan har wannan shirme ne kama kai ta gani za ka je ƙasar inyamurai ka ce kana son ka zama obi of onitsha ka je mana in yi so ka ce wallahu ala kulli shay'in gadir ka gan za ka samu ka yi ma yi nisa sarautar kano za ka samu kai ɗan sarauta ne ashe ba a shishigi cikin addu'a kama yi nisa ka je gidan mai ana ba da mai a filin station ga kuɗi baka da mai kuma sai ka zaro sallaya ka dinga ciya ubangiji ina son mota ta cika da mai ba su najib ba a haka a halka saboda haka kar ku yi shishigi cikin ɗaya daga cikin sabai ya ji ɗan shi yana cewa ya ubangiji ina roƙonka koriyar koriyar katanga ta ɓangaren dama in an zo shiga aljanna ya ce kaje ka gani ne sai ce roƙi Allah aljanna in u'tita u'tita bima fiha wasta'id billahi minan nar innaka in u'ibta minha u'ibta na'am minha wa bi kulli ma fiha so karkai shishigi sa ya daga cikin shishigi a cikin addu'a kace ne nayi nayi nayi ban samu biyan bukata ba na hakwa ba a haka karka yi ma'alla wani mummunan zauta da rubutu ko ka iske mutum ya sake hanyoyi na addu'a ya kama ya rauhanai wannan bata ne rauhani mai zai iya maka ai kafirci ne da sauransu misali Allah ka taimake mu wajen kiyaye ladubba na addu'a aya ta gaba ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها kada ku karku ke yin barna ko ka ce karku yi barna a ban ƙasa bayan an gyatta ta an yi jihadi komai ya tabbata shari'a ta kankama tokar ku ɓanna a bayan ƙasa an gane ko wannan ana nuna mana ayyuka na ta'asa da ta'addanci allah baya son haka bayan an riga an gyara ta wadu'u khawfan wa tama'a ku ci gaba da roƙon allah kuna bauta mai cikin tsoron azaba da kuma kwaɗayin rahamar shi wannan hali ne na annaba innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana khashin zaka roki Allah bainal khawfi war raja sannan ku sani inna rahmatullahi rahmar Allah qaribun min al muhsin kusa take da masu kyautatawa menene kyautatawa ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi saboda fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani wanda ke da cikakken ihsani zai yi ibada ne kamar gashi kurukuru Allah na kallon shi kenan ci gaba
وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى
كذلك نخرج
الموتى
huwa alladhi yursilu riyah Allah shine wanda yake aiko da iska ar-riyah da ar-rih da bambanci rih iska mai kadawa mai cike da bala'i arsalna alaihim rihan sarsar iskar da aka aika ma adawa kenan amma ar-riyah takan taho da alkhairi dalilin wannan aya Allah shine wanda yake aiko da ardiya iska misali ba za ka ce storm ba ko tornado lan sai ka ce wind kun gane ko Allah shi ke aiko da ainihin iska bushran a wata ƙira'a nushran wanda take bishara baina yadda ramata dab da saukan ruwa kakanninmu a ƙauye ai da an gaci kai ku je ku kwashe shanya ga iska na kaɗawa baya faruwa saboda ana sa ran saukan ruwa to wannan allah ce ne nake aiko da wannan iska saboda ai muku bisharan rahama za ta sau shi ne ruwan sama allah da ikon mana hatta dabbobi sai ga sun nemi gullabewa allahu akbar shi ne allazi a kulle shi in halkawo sun mahada kowace halitta an ba ta mekanizm na halittinta sannan aka shirin da ita to allah shi ne wanda yake aiko da iska dab da saukar ramashi hatta idan aƙallat sahaban fiƙalan har lokacin da ita iska ɗin aƙallat ta ƙunsu ko ka ce ta cire wato giragizai masu nauyi za ka iske iska na zuwa nan nan ka dinga kallon samaniya sai ka ga wato ainihin cincirindo na hadari wuri guda to a dalilin korowar iskar ne shine suke cewa how clouds are formed duk wani yarga gaya mana yadda ake girgizi karanta wannan tsura ɗin Allah ne koro wannan iska ta haɗan sai ka iske giragizai sun haɗu kuma sai ka iska wannan iska ita take wato girgijen barbara sai ta cika da ruwa shi suke kira fecundity an gane ko shi ne wa arsanan lawaƙiya ke na auta aya allawaƙiya iskar da ke barbarantar girgije don ya cika da ruwa sai ya yi nauyi sai Allah ce to calm down zubar da ruwan nan a wuri kaza lita kaza kuma wallahi girgijan ba zai saki ruwa sama da mikidarin litar da ake bukata ba mutanen kano lita kaza katsina kaza kullum duk shekara wannan aya na maimaituwa ma dan adam ba za ka sado da ba to sai kafiri sai ga aishi yake yi sai shiga girman kai shi yasa inda zaka karanta kimiyya kana da qur'ani ana maka kyakkyawan fata imaninka zai ƙara haɓaka saboda ba abin da za a faɗa a kimiyyance face qur'ani ya riga ƙara yi kawai aina tibiyanan likulli shay araftum dan kai yani Allah shine yake wannan duka sannan kuma fa anzalna bihi alma sai muka saukar da ruwa biyi da shi shi mai sahaban fiƙala yana da wannan girgije ɗin wanda yake mai nauyi sai muka saukar da ruwa da shi fa'akharajna biyi min kulle samara aga biyi biyu ta mamaito sai muka fitar da dukkanin dangi na ‘yan ice biyi da shi nan mai ake nufi ruwa haka ne ruwan sama shi ke shayar da shuka har shukan ta fito ta yi yabanya ta yi liblibniya har a yi farin ciki a kai gajale na girbi to ganin ruwa ne ya shayar shi sa idan ka tashi ba da zaka aka ce idan ka noma abinda ya kai ausuki biyar shine tiya uku. na masara na shinkafa na acca na kaza-kaza in ya kai tiya 300 tun da ruwan sama ne ya shayar to sai ka kasa shi gida goma sai ka ba da tiya nawa talatin saboda talatin ta shiga 300 sau goma ne kuma goma into 330 ne wannan shi ake kira ushiri wannan na faɗaɗa ne saboda wato masu fidda zakan hatsi kusan abin da ba magana kowai dami ko buhu ba da lalla saboda dami kan bambanta daga manomi wani zuwa wani mu koma zuwa ga ma'auni da annabiyar shi ne babu zaka in hatsi da ya kai ausuki biyar ba ta duk ausuki ɗaya zai baka sa'i 60 60 so biyar 300 su daga in ruwan sama ne to sai ka ba da ainihin tiya 30 domin shi ne 1 over 10 na shi idan ko misali wahalarka ne a dalilin jigo daban ruwa wannan 30 sai ka raba gida biyu shine nisfal ushur mun ambaci wannan ne saboda nan Allah ta'ala ya ambaci ainihin masaukar da ruwa da shi muka fitar da dukkanin ƴaƴan ice an gane kadhalika nukhrijul mauta yanda aka jefa iri a ban ƙasa aka ja garma aka rufe iri ko can kuma ya kumbura ya fito Allah ce to haka muka fita haka muke fitar da matattu daga kabarinsa Allahu akbar ku kalli misali ku kalli comparison din haka muke fitar da gawawaki ai shi yasa a wata aya Allah ya daidaita mu da shuka yace wallahu ambatakum minal ardi nabata Allah shine wanda ambatakum ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa daga ambata yumbitu imbata mun zama ɗaya da vegetable kingdom yadda ake sa masara iri gero iri kaza kaza iri ya kumbure fitar haka ɗan adam ke kumburewa bayan mutuwa can kuma sai a fitar da shi to ya ce haka muke fitar da matattu yadda muka fitar da shuka daga ƙarƙashin ƙasa zuwa duniyar samuwa har a amfana muna haka ne la'allakum tadhakkarun ko za ku astu Allahumma ij'alna min al-mutadhakkirin aya ta gaba imana da sauran lokaci na'am wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الآية Allah ya ce ƙasa mai rai, attayyib ƙasa mai kyau, ƙasa lafiyayya, ƙasa mai albarka, to ita wannan ƙasar ya harjo na ba ta hobe izini rabbi shukar wannan ƙasar kan fito a matsayin mai kyau saboda ƙasar mai kyau ce ku gane magana idan aka ce ƙasa ta zama wadda take uncultivable ba za ka iya cultivating ɗinta ba misali masana harkar ƙasa sun zaune ƙasar nan sai su da ke wannan ƙasa yi ba ta da wato yabanya ba za ta samar da yabanya mai kyau ba shi yasa in za ka yi noma ka tambayi baturen aikin gona agricultural scientist misali za su baka labari ga irin shukar da ya kamata ga kaza kaza har a zaɓa maka ainihin ƙasa mai kyau yanayi mai kyau to nan allah na cewa da mu walbaladu tayyibu ya kharju nabatuhu bi idni rabbihi ƙasa lafiyayya kirkantatta mai daɗi takan ba da ainihin wato shuka mai kyau to wannan haka ma ɗan adam mace nagartacciya ana sa rai ta samar da yaya nagartattu babu laifi ka kawo na aya Allah ce walbaladu tsayibu ya harbizin rabbi idan ku misali lalatacciya ce to akwai jin tsoro ɗanta ya zama to lalatacce eh tare da wallahu ala kulli shay'in qadir akan samu lalatacce hafi na kirki na kirki lalatacce amma generally abin da ke faruwa shi yasa aka ce in ka tashi aure ka nemo saliha ke ma ke nemo salihi saboda wannan aya tana da ma'ana da yawa wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida wallazi khabutha kasar da ta lalace ba ta da kyau to ai ba ta samar da komai illa na kida sai shuka mara yabanya gudurriya ma'ana mara amfani haka misali idan mutum ya auro masha Allah lalatacciya abinda zai faru kenan Allah ya sa an gane sakon ayar da kyau sai Allah ta'ala ce me kadhalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun haka muke bayanin ayoyin mu daki daki ga mutanen da ke godewa Allah ashkuru da alhamdu da bambanci alhamdu yawanci godiya ta harshe amma ashkuru godiya ta harshe da kuma aiki dan yace i'malu ala dauda shukra gani i'malu wa qalil mad shakur ku yi aiki ya ku iyalan gidan dawo da kuna masu godewa idan ka ci abinci ka koshi sai ka je ka bauta wa Allah to kai shukur in ya ci abinci je gidan wasa da wargi to ya butulce mu ne mai shukur saboda haka muke bayanin ayoyin mu ji Allah da fata za ku gode mai muna da lokaci to aya ta gaba لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال
لقد أرسلنا نوحا إلى قومه تبس من أيكا كوكا من أيكي هوسة dangace mun aika to kana nufin gaya kenan an gane ko mun aika da nuhu zuwa ga mutanensa mun aiki ba lalle bane a ka'idar hausa orthography ya fa'idantar da gaya an gane yawa mun aika da annabi nuhu zuwa ga mutanen shi ko mun aiki nuhu zuwa ga mutanen shi don za su shiga hausa amma na muku bayanin ƙa'ida ne kawai zuwa ga mutanen shi ƙala ya ƙawomi ibudullah kuma ku kwanci hikimar ƙorani har yau duk annabin da aka ce ila ƙawomihi to annabin yana da dangantaka ta fuskar uba a yankin amma ba taɓa ce da annabi isa ila ƙauye ba sai da ce ila bane isra'ila saboda ba shi da ainihin mahaifi ai biological amma musa ila wani daga cikin hikimar ƙur'ani saboda annabi isa ɗana na maryam ai ba ka cewa ne ne mahaifin shi shi lamarinsa kun fayyakun ne kawai ikon ubangiji ne ko ba sabon Allah bane lalala abadan saboda shi akan danganta shi zuwa ga mahaifiyar shi amma sauran annaba sa ce ila qaumihi ila qaumi saboda alqaum sune community wanda kake da uba kana da ainihin wato paternity ba maternity ba a bangaren su misali a fahimtum saboda ka Allah ya ce mun aika da annabi nuh kuma kalmar nuh na'am annabi ne in ka koma arabiya annabawan da sunansu ake mali arabi guda nawa ne 25? la ba ku misali daki-daki misali idan ka ce kala muhammadu arsalallahu muhammadin sallallahu ne amintu bi muhammadin sallallahu kaga dun dan din muhammadun muhammadun wannan shi ne mai li'irabi ƙala nuhun arsalallahu nuhan alaihissalatu wassalam wa ila nuhin hun han hin to annabawan da sunansu ke ɗaukan wannan salon suno ne? su ne waɗanne ina taɓa gaya muku mai formula ɗin sun shamla sun shamla sadun nunun shinun mimun lamun haniku ha ha so shida waɗannan su ne suke iya ɗaukan wannan amma duk sauran suna annabawa ba a lera misali ba za ka ce ƙala musu ba a faɗa ka zahabtu ila musi musa musa ce ƙala musa arsallahu musa ila musa babani ne ba mu ƙarfi ba to sunayen larab annabawa da ake musulari su guda shida na farko akwai sadu salihu shi ne sadu قال صالح أرسل الله صالحا إلى صالح sai nun nuh shine sun sai shinun shu'aib ana musu lirabi mimun muhammad shammal lamun lut ha'un hud sai ka tara ka ce sun shammal to la'ala lokaci yayi ko to sai mu tsaya sai mu tashi akan kisar annabi nuhu da idan Allah babu laifi mu ji ina ne yayi da'awar shi shekaru nawa yayi so nawa Allah ya ambace shi a Qur'ani Allah ya sadar da mu zuwa ga alkhairin shi Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhill shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din wansur ibadakal mu'minin wansur ibadakal mu'minin ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna min utaqa'i shahri ramadan اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا يا رب العالمين اللهم من على شباب المسلمين بالهداية واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين